بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren goma ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na 76 daga cikin jeren ya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da irin yadda yake tallata addinin musulunci da ƙabilu da ainihin jama'a da ke samun kwararowa zuwa garin makka a lokacin aikin hajji ko lokacin umara ko kuma lokacin wata kalankuwa ko kuma wani taro na shekara muka ji darussa masu ɗimbin yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar da mu waɗanda ainihin wato muka ɗiba a cikin wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har yau idan jama'a ba su manta ba daga cikin matsalolin da muka tattauna mun ji cewa annabi yana samun damar yin wa'azi a wannan lokaci a lokacin aikin hajji a lokacin da yake kiran mutane cewa su zo su karɓi kalmar la ilaha illallah shi ne rabo shi ne alheri a wannan lokacin kuma wan mahaifin shi mai suna abu lahabi yana bin shi sau da kafa yana ainihin yi mishi tufka da warware cewa kar ku sake ku bi shi ya zo da sabon addini ne kuma makaryaci ne muka ji cewa malam ya nuna mana cewa to mai yiwuwa abin da yasa annabi bai jin katanka mishi ba saboda ya rena sha'anin shi ne yana ganin bai ma isa a kula shi ba ko kuma bai cancanta a yi jayayya da shi ba saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi lokaci ne mai daraja lokaci ne mai kima wanda ainihin ya fi cancanta annabi ya ci gaba da da'awar shi muka ji cewa daga cikin darussan da mai da'awa zai fuskanta a nan shine ashe mai da'awa idan ya fara da'awa aka taso mishi da raddi da tsogala ba daidai ba ne ya shagaltu ku rinka kiyayewa da abubuwan da muke faɗi ba daidai ba ne ya shagaltu da yin raddi da tankawa waɗannan maɓarnata mara manufa waɗanda inda za ka gane cewa su ba su da manufa shi ne kafin wannan mai wa'azin da suke wa raddi ya fara yin wa'azin su suna yi ba sa yi su suna karantar da jama'a ba sa yi ashe lokacin da ya yunkura shi zai yada tashi manufan ne lokacin ne su kuma suka tashi don su hana shi yada tashi manufar to in ya sake ya biye musu to babu shakka ya zama shashasha ya kuma ainihin zama mabarnaci ainihin dan uwansu ina fata an gane don haka wajibi ne mai da'awa ya tsaya ya natsu ya fahimci wannan darasin kyakkyawar fahimta kwarai da gaske. ba don kuma ba saboda kamar yadda kullum nake faɗi da yawancin matasa za su taso a cikin garuruka da ilimi da fahimta amma kafin wani lokaci sai ka ji sun ja baki sun yi shiru me yasa su abin da suka ɗauka da zarar sun zo sun faɗa za a bi da zarar sun zo sun faɗa malamai za su ce gaskiya ne jahilai jahilci zai taso musu don ba san abin da ake faɗi ba malamai da suka sani su kuma hassada za ta taso musu domin abin da za su ɗauka to yanzu wannan wane ne shi yaushe ya taso a ina yayi karatu su ga su su ne aka sani da kaza da kaza da kaza da kaza to a ƙarƙashin waɗannan guda biyu waɗancan jahilai ne waɗannan malamai ne mahassada sai su haɗu sai su ruɗa wa irin wannan matashi al'amari bayan kwana biyu shi kenan sai ka ji shi ya ja baki ya yi shiru ya nuna dama na ɗaya bai ƙware ba bai goge ba kuma bai shirya da ainihin wannan aikin mai matukar muhimmanci da ya tayarwa ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa to wannan kuma ya kamata a inda ina jin a cikin nan ne muka tsaya ko a inda yake cewa wala anna fi hadha taqlilan min sha'nihi wa annahu la yastahiqqu al-jidal aw ar-rad wa anna waqtahu as-samin yanbaghi an yashghala في الأرض على قبيلة أخرى بدلا من الوقوف مع هذا المبطل maiwa dalilin da ya sa manzon Allah bai tanka mishi ba saboda ya rena al'amarin shi al'amarin shi ba a bakin komai yake ba da kuma cewa bai cancanta ma a tsaya ana jayayya da shi ko ana mai mishi da martani ba saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi lokaci ne mai daraja lokaci ne mai kima wanda ya cancanta manzon Allah ya shagaltu wajen isar da saƙo ga wata ainihin ƙabilar madadin annabi ya isar da saƙo ga wannan ƙabila wancan maɓarnaci ya taso ya zo yana neman ya lalata abin da annabi ya faɗi to da annabi ya ce sai ya tsaya ya mai mishi da martani kun ga daidai lokacin da ya tsaya zai mai mishi da martani ne zai faru ba zai ci gaba da yada saƙon ba kenan to shine abin da muke cewa idan yanzu muka gama wannan karatun sai wani ya zo duk abin da muka faɗi sai ya ce shi tun da bai yadda ba da sai zo sai mana nasiha amma a shi kenan sai ce bari shi ma ya kafa ya mana raddi to in mu ma mun kasance ɓangaso ne sakarkaru waɗanda ba mu san abin da muke ba shine in muka zo karatu na gaba madadin mu ci gaba sai kuma mu koma mu ce sai mun bashi ansa saboda ya ce kaza fa ya ce kaza fa ya ce kaza madadin ku gane cewa ci gaba ɗin da za ku yi shine ƙare mushi gudu tunda har zai rasa me zai raddi a kai da safe kun yi karatun ahkamul jana'iz da magariba kun zo kun yi fiqhu sira da safe kun yi karatun ainihin wato littafin dan fudiyo wasiqatul ikhwan da magariba kun zo kun yi kitabul kaba'ir kun zo kun yi ainihin sahihu muslim kun zo kun yi tafsiri to da wanne zai kama raddi a ciki wanne zai wa dole ne ƙarshe kawai shi kenan sai gaya abin nan to amma rashin ƙwarewa sai ta sa in ka faɗi kaza wane ya zo ya ce ƙarya kake kaza kaza ne ka ji abin da wannan babban kafiri da Allah ya tsine wa albarka shine mutum na farko da Qur'ani ya fara sauka yana tsine mishi albarka tabbat ya da abi lahabin watab wannan babban kafiri yana bin manzon Allah a baya yana cewa sabi'i kazzab maƙaryaci ne sabon addini ya zo da shi ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik duk abin da za a faɗa maka ba wani sabon abu abin da aka faɗa wa sauran manzanni ne to balle kai da kake kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallama balle kai da kake kwaikwayon manzanni abin duk da za a faɗa maka ba za a taɓa faɗa maka wani abu wanda yake a da ba a faɗe shi ba idan ka fahimci wannan sai ka ga ga irin uslubin da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ce sabon addini ya zo da shi sun ce makaryaci ne akwai wani condemnation akwai wata lalata ka da za a yi da za ta wuce wannan a ce ka zo da sabon addini littattafai ne muke karanta sai su ce sababbin littattafai ne ba a karanta sababbin littattafai a ina aka faɗi ba a karanta sababbin littattafai qur'ani shine sabon littafin da bayan shi ba za a sake wani samun sabo ba attaura ita ce tsohuwa injila tsohuwa zabura tsohuwa sai ga qur'ani duk wanda ya ce sabon littafi ma'ana haka yahudu da nasara haka suke cewa sabon littafi ne wannan ga tsohon littafi kutubul awwalina sai su ce kun sa sabon littafi jama'a kun fahimci wannan da kyau sai su ce kun yi fatawa sabuwa sai su ce kun yi kaza to saboda rashin gogewar ku a cikin al'amari shine nan muke karantowa daga wanda ya fi kowa gogewa da iyawa a cikin da'awa cewa baya tanka musu madadin ya shagaltu da yi musu raddi a'a sai kuma yanzu ya tsallaka zuwa ga kabila ta gaba ya ci gaba da karantar da ita domin wancan karatun da ya faɗi ya faɗi ne da sunan Allah kai baka isa ka share ba to kullum abin da yake damunka ai an ce kaza don haka bari ka koma sai ka ba da ansa me aka ce wa annabi sabi'i kazzab sabon addini ya zo da shi kuma maƙaryaci ne annabi bai ce bari sai na tsaya na ba da ansa sannan a ci gaba da wa'azin nan ba abu lahabi daga ƙarshe gudu ya ƙure mai ko gudu bai ƙure ba gudu ya ƙure ya rasa ya zai bullo wa abin domin idan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata kabila ne guda ɗaya ya tattauna da ita wannan ya zo ya tsaya ya ce sabi'iyun kazzab annabi ya sake tsallakawa ta gaba ya sake bin shi ya sake tsallakawa shin wane ne yake biyan shi albashi akan wannan babu to ko kun san kafiri baya yarda ya aikin banza duk abin da yake in ya tafi kwana kaɗan shikenan sai ya gaji ko kun fahimta jama shi yasa sai ku ga ko in kuna dan Allah sai suna mamaki kai wallahi akwai inda ake aiko musu da kuɗi in ba haka ba za a yi ta irin wannan aiki haka saboda shi ya san cewa aikin banza yake yi sakamakon aikin banzan da ya yaƙinantu ne to baya yadda abin ya ci mishi lokaci mafi daraja don haka in kuka ci gaba da tura da'awar shikenan sai ku gajiyar da shi sai ku yi silencing ɗin shi sai ku ji dole ya ja baki ya yi shi ko kun fahimta jama'a don haka ina ƙara nan na gane don mu tsaya mu fahimci wannan saboda wannan irin uslubin na annabi sallallahu alaihi wa sallama yan kaɗan ne daga cikin matasa da suka tashi suna da awar sunna suka fahimta hasali jama'a akwai da yawa matasa sun bar makarantar nan wajen shekara ashirin saboda me ana ta faɗin kaza akan da'awar mu wai dan menene ba za mu kira wa'azi mai raddi ba wai dan menene ba za mu ce kaza ba wane fa ya ce kaza su wane sun zo sun ce kaza dan me ba za a hada a raddi ba yau ina waɗannan da suke faɗin sai dai ka gansu a bakin hanya wani ya aske gemu ya take wando ya sa kot wani gaba ɗaya ma ya fita daga hayyacin musulmi ba wai ahli sunna ba saboda me ya gaji ya ga ba zai iya ba mu kuwa mun ɗauki wannan abin ne rayuwa da mutuwa to shi ko kai ya ɗauka ne bari in na zo na kira suwa na suka zo na gayyato suwa ne muka haɗo muka zo muka yi in muka yi kwana kaza kwana kaza dole za su bari za su kula to in suka ga cewa ba ku bari ba ba ku kula su ba shi kenan sai ga duk sun kwance lasifikar su kowa koma kuma yana ta huci kamar sanda ba a yanka gobe sallah jama'a kun fahimta da kyau saboda haka kun ji annabi sallallahu alaihi wasallama baya biye musu amma kuma sai malam ya ce walakin ma'a zalika laisa hadha manhajan sabitan sai dai kuma cewa rashin kula su din gaba ɗaya fa ba ta farki ne wanda yake za a iya ɗaukan shi ya tabbata dindindin ba ma'a kulli fardin tare da kowanne mutum guda da yawa addinin musulunci katsalandan فقد تستدعي بعض الحالات الوقوف والرد wasu irin halaye da za a shiga to za su tursasa dole ne a tsaya a yi raddi din amma me muke cewa ka a shagaltu da raddin kada raddin ya zama shine shugulu shagil ina fata an gane in kuma za a yi za a yi ne akwai ka'idoji akwai irin kalmomi da ake faɗi akwai irin yadda ake yi da kuma yanayi shikenan aka yi aka wuce shikenan ba kuma shikenan kullum kuka zo shikenan akan wannan abin za ku yi ta kai da komowa ba malam ya ce kama fi ba'a da itirabatul kuffar kamar yadda al'amarin yake a wasu irin gicen maganganu da kafirai suke sai kafirai sai su zo su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin su aibanta shi game da Qur'ani wani lokacin su aibanta shi game da matan shi guda tara wani lokacin su aibanta shi game da auren yar karamar yarinya Aisha wani lokacin su aibanta shi game da auren dattijuwar mace Khadija wani lokaci su aibanta shi ya auri matar sahabin shi Zaidu wato Zainab haka to ire-iren waɗannan gicen maganganu da suke yi to waɗannan akwai bukatun ana tsayawa ana ba da ansa wa innama li'anna hadha mawqif yastad'i adamur rad abin da yasa a irin wannan halin kaga annabi sallallahu alaihi wasallama baya kula shi wani matsayi ne wanda yake buƙatuwa zuwa ga rashin mai da martani ɗin wa tilka halatun kuma irin wannan hali bambance wani halin ya cancanta a rabbi wanne ne bai cancanta ba ya ƙadiru hadda'i ilallah mai da'awa zuwa ga Allah shine zai ike da ikon da zai iya tantancewa ma'ana in kai ƙwararre ne a cikin da'awa za ka gane ga abin da ya kamata a yi magana ga kuma abin da bai kamata a kula ba shi yasa da'awa din ba karatu bane kadai ba digiri bane kadai ba masters bane kadai da'awa din bayan ilimi kuma tana buƙatar ainihin na farko as-saqafa wayewar kai na biyu kuma tana buƙatar al-khibratul madida ƙwarewa ƙwarewa da gogewa da daddiya sannan kuma tana buƙatar neman shawarwari da binciken yadda al'amura suka faru ainihin a cikin tarihi waɗannan abubuwan dole ne a dube su bayan an yi karatu in ba haka ba sai a yi ta samun hafawat Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce wafqa ma taktabihi maslaha wato dai shi mai da'awa shi ne zai iya gane ina ya dace a raddi ina ne bai dace ba gwargwadon yadda bukata ta kama fa in kanat maslahatu fil i'rabi a araba wa mabafi tariqihi idan ya kasance ya fi dacewa mai da'awa ya kau da kai game da abin da aka faɗi to sai ya kau da kai ɗin ya ci gaba da wannan aiki nashi da na da'awa akan hanyar shi wa in kanat al maslahatu fi raddi wa zalika masalan idan ya kasance kuma abin da ya fi dacewa shine ainihin wato yayi raddi ɗin wa zalika masalan hina yujadu ta'sirun li hadha al mubtil irin wannan ta'asirin irin wannan raddin a misali yakan bukatu ne akan bukatu zuwa gare shi in ya zama wannan mabarnaci yana da tasiri da yake da shi a cikin maganganun da yake yi amma in ya zama ba shi da wani tasiri fa sai ku rabu da shi kun ga ka'ida ta farko ke yana da tasiri a cikin jama'a abubuwan da ke fitowa daga gare shi suna da tasirin ga jama'a ko kuwa ma wani zai zo ya samu mai da'awa ne da ya zama sananne karɓaɓɓe ga jama'a shi kuma yanzu ya taso ɗan tsako ne a cikin tafiyar yana neman karɓuwa ne don haka sai ɗauki wata ƙa'ida da ake cewa khalif to uraf idan ana in kana son a san ka to kai ƙoƙari ka saba wa wanda aka sani idan kana so ka shahara to ka nemi faɗa da wanda yake shahararre ne shikenan sai ka shahara shikenan sai a san ka to ta iya yiwa wani ya taho ta wannan babin ne don haka ba a ma san shi ba bai da tasiri bai da karbuwa kula shi din da shi wannan sananne shahararre karɓaɓɓe zai yi shine zai ja hankalin mutane zuwa ga wannan wane ne har wane yake kula shi to dole dai kun ga abin in ka duba yana da buƙatar nazari yana da buƙatar nazari da duba menene ya kamata menene bai kamata ba ina fata an gane fal maslahatu fi raddi alaihi idan ya zama waɗannan abubuwan da yake suna da tasiri to sai a ce abin da ya fi dacewa shine a yi mishi raddi ɗin wa ibtalu amalihi da kuma ɓata wannan mugun aiki da yake yi kun ji wannan darasi na takwas daga cikin darussan da muka ɗauka a sakamakon bin da wannan shaiɗanin kafiri abu lahabi yake wa annabi yana cewa maƙaryaci ne kuma sabon addini ya zo da shi da kuma muka ji dalilan da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya kula shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam tasi'an darasi na tara da muke ɗauka daga cikin waɗannan darussa annal arba ala nasi wa da'wa ila Allah subhanahu la budda an yusahibahu adha malam yake cewa ka sani da cewa yaɗa addini a cikin mutane da kuma tallan addini a cikin mutane da kuma kiran mutane zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka babu makawa wannan yana tare da cutar da duk wanda yake haka in dai za ka miƙe ka ce za ka karantar za ka yi wa'azi za ka shiryar za ka kawo musu aikin alheri abin da ake nufi da'awa ɗin al'ard ka kai musu tallan addini in har za ka zo musu da wani abin alkhairi to ka sani da cewa wannan yana tare da ainihin wato cutarwa sai malam yake cewa ولكن على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبر abin da yake wajibi ga mai wa'azi da mai da'awa wanda yake kira zuwa ga Allah shine ya rinka yi yana haƙuri wa yahtasibal ajra ya rinka neman lada a wurin Allah wala yuwajihu ma yuqalu lahu min kalimatin kada ya rinka ainihin wato fuskantar maganganun da ake faɗa mishi sayya'a munanan maganganu wa atirabatin na'iba da kuma ainihin wato gicen maganganu da za a rinka kawo mishi waɗanda suke ainihin wato nadi'a wato maganganu waɗanda suke na ɓatanci ka duba da kyau ka gani ka taɓa tsayawa ka yi tunani kafin a faɗi alherin mai wa'azi guda ɗaya an faɗi sharrin shi amma akwai sarkin caca a anguwar ko ka ji irin abubuwan da ake faɗi wane mai wa'azi ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza sarkin yan caca kattagin caca da ke wuni gidan karuwai ka ji ana irin waɗannan maganganu a kan shi baka taɓa mamakin wannan ba ma'ana me yasa sai mai wa'azi ne yake da laifi me yasa mai wa'azi ne duk abin da ya aikata komai alherin abin sai an sami yadda za a juya abin an munana shi to ire-iren waɗannan abubuwan abin da ake nema da kai shine ka rinka juriya ka rinka dauriya ƙarya kake in ka ce abin baya bata maka rai don annabi ya fi kowa haƙuri amma duk da haka shi ma abin yana bata mishi rai abin ya nemi shi zafi abin ya nemi shi ciwo amma sai bi umarnin Allah da Allah yake cewa wasbir sabran jamila kai kyakkyawan haƙuri ka haƙura wasbir alama ya ƙolona ka yi haƙuri akan abin da suke faɗi haka Allah maɗaukakin sarki ya cika alƙur'ani da tasliyatul rasul sallallahu alaihi haƙurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyafa wa zuciyar shi ruwa game da ainihin abin da ake faɗi kuma waɗannan abubuwan da ake faɗi fa an ci gaba da faɗin waɗannan abubuwan har bayan rayuwar shi har zuwa yau tun ana faɗin su da fatar baki har aka koma ana rubuta su tun ana rubuta su har aka koma ana tarbiyyantar 'ya'ya suna tasowa akan faɗin waɗannan abubuwan da aƙidantar da mutane waɗannan abubuwan shi yasa sharri ya gama tabbata ga musulmi idan ba sa karanta tarihin manzon Allah a cikin jama'a ana fayyace wa mutane saboda lokacin da waɗancan suke baza guba game da manzon Allah musulmi kuma sun ja baki sun yi shiru to yanzu gawa aka bar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ma'ana a wurin suwaye za a zo a ji waye manzon Allah idan musulmi ba sa karatu game da manzon Allah saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karanta tarihin shi ibada ce addini ne ɗiban darussa daga ciki ibada ce addini ne domin waɗannan ibadoji su ne za su kai zuwa ga babbar ibada ita ce aiki da abin da ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi in ba ku karanta ba za ku sani shi yasa yana daga cikin ayyukan alherai a ƙasan hausa karatun ainihin ashifa da ake cikin watan azumi amma sai dai kai co bai kamata a ce karatun ashifan zai takaito a watan azumi ba kadai ya cancanta ne karatun ya ainihin zarce a dukkanin shekara ba kuma wai a soro kadai ba karatun a rinka yaɗa shi sannan a tashi a aiki dangane da hadisai da ruwayoyi da ke cikin littafin ashifa da fatoyi da maganganu domin akwai abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda malamai suna da maganganu a kai ka karanta littafin sayarwa alamin nubala na al'imamu zahabi a inda ya zo yana tarihin alƙadu iyal wannan shine dalilin da ya sa da muka fahimci wajibi ne a karanta wa al'umma musulmi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka ce to a samu littafin da yake ingantacce tatacce wanda kuma zai rinka tafiya daidai da tunani ka ji wannan shi ya kai mu zuwa ga karatun littafin fiqh sira din nan wallafar wannan babban malami malami ne na aqida malami ne na fiqh mai wa'azi ne alƙali ne limami ne sannan gashi dattijo to ka dubi irin yadda yake ibo maka darasi akan kalma ɗaya ko sadara ɗaya sai fayyace maka darussa da za su inganta rayuwarka abin da yanzu yake nuna maka shine lallai ne mai wa'azi za a cutar da shi inda gashi mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an cutar da shi sa'annan kuma ka sani da cewa daga cikin cutarwa za ta iya fitowa daga cikin gidanka ko daga cikin danginka yanzu wannan wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wace shubuha ta wuce wannan a daidai lokacin da shi yake bin maza yana kada tunaninsu matar shi kuma waccan munafuka zindikiya ita kuma tana bin cikin mata tana cewa to kun ga dai ɗanmu ne mu ba mu bi ba wani karambani zai kai ku ku bi duk wadda mijinta ya bi shi ta mishi tawaye su kuma irin aikin da suke yi kenan shaidanin aiki da abu jahal da abu lahabi da matar shi don haka allah maɗaukakin sarki ya gwama su wajen tsine musu albarka ya ce wamra'atuhu hammalatal hatabi haka matar shi algunguma wadda take yada guntugulu take tsegumi Allah ya ce ita ma Allah ya tsine mata albarka ita ma yar wuta ce sai ya ƙara da cewa fi jidiha hablum min masad za a rataya mata kaba ta gidan wuta ranar alkiyama saboda me saboda tana sanya ainihin murjani ko abun wuya a wuyanta haka saboda tana jin ita mai kyau ce tana alfahari da dogon wuya da kaza kaza shi yasa ake ce mata ummu jamilin ba da take da shi jamilu ba a'a wai uwar kyau saboda tsabar ita ta haɗu to shine Allah ya ce zai har hada ta gaba ɗaya a wutar jahannama da ita da mijinta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya la'anci waɗannan bayi waɗanda ainihin suka rinka cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wajibi ne mai wa'azi ya rinka yana haƙuri game da irin munanan kalmomi da irin sharrori da ƙazafofi da abubuwa haka za a yi ta faɗi sai malam ya ce min haza au zaka ko ka ji daga wannan ko ka ji daga wancan bi misliha da gwargwadon irin wannan wancan ya faɗi kaza wancan ya faɗi kaza wancan ya faɗi kaza wancan ya faɗi kaza ina fata an gane in dai kai mai wa'azi ne duk abin da ka yi sai an yi itirabi a kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri 'yan shekara arba'in yana shekara ashirin da biyar kafirai sun ce dan me ya zo ya auri karamar yarinya sun ce dan me ya auri wadda take tsaka-tsaki sun ce ya je ya tara zawarawa a gida to ya za a yi in kana wa'azi mata ka ɗaya a ce kai kenan mata ɗaya kamar fasto kana mai wa'azi idan ka auri biyu a ce ya cika aure to ya za ka yi ko kun fahimta jama'a saboda haka wajibi ne kai mai wa'azi ka san irin wannan bal yasbir sai mai wa'azi ya yi haƙuri wa ya tahammala al'aza ya rinka ainihin wato jurewa duk irin wannan cutarwa wa man istajaba sharaha lahu aksar wanda ya amsa wa'azinka sai kai mishi sharhi ƙari akan sharhin da kai wa jama'a gama gari saboda ya amsa ya matso kusa sai ka ƙara fassara mishi ka ƙara mai jawabi wa man a'raba wanda ko ya bijire aw sakhira ko ya koma yana shegantaka yana izgilanci a wista haza'a ko kuma ya rinka yin ainihin gatse ko habaici qabalahu bisukuti wal i'rab anhu sai mai wa'azi ya fuskance shi da yin shiru da kuma kau da kai sai ka yi shiru wato kakka zama irin yaro yaro shine wawa yaro yana zaune in dan uwan shi mai gwalo haka sai ce baba ka ga yayi min gwalo ko in ka ce to ka yi hakuri shikenan ya ga uban ya kau da kai sai sake mai gwalo sai ce baba ka ga yayin gwalo ko to ka hakura mana gwalon nan fitowa yake tanti ne a rigarka to galibin matasa da suke wa'azi sai ce a ya ce kaza fa ya ce kaza fa ce ku yi hakuri ku kyale shi kaza fa ya ce ce kai hakuri mana sai ce a duk ka je sai ka biye mishi in ka biye mishi kenan bayan kwana biyu ko ku faɗi ku yi zubar gado gaba ɗaya haihuwar guzuma ko kuma shi ya ci gaba kai kuma ka durƙushe tunda dai baka iya jurewa shi kuma ya gane logarka in dai ya faɗa za ka ji zafi to madalla ina fata an gane saboda haka dole ne ka rinka jurewa ka yi shiru ka kau da kai Allah ya ce wa ibadur rahmanin lalina yamshuna alal ardi hauna bayan Allah tafiya suke a cikin garuruka a bayan ƙasa a kan hanyoyi haunan cikin natsuwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan ainihin wawaye suka yi magana da su irin tawauta sai su ce ainihin aminci zaman lafiya ba dai da mu ba ba za mu kula ku ba kun ji yadda Allah ya siffanta bayin Allah to kai kokari ka zama daga cikin ire-iren waɗannan bayin Allah gashi nan wannan aya ta zo ita ce ta 63 a cikin ainihin wato cikin suratul furqan to a tun farko malam ya kawo a sadara ta farko a inda yake cewa la budda an yusahibahu adha babu makawa mai wa'azi dole cutarwa sai ta ainihin kai gare shi a ƙasa sai yace unzurul fa'idatal ashira fi qissati bad'il wahyi fil fasl ath-thani min hadha al-kitab ka dubi fa'ida ta goma a cikin tarihin farkon zuwan wahayi a fasli na biyu na wannan littafi faqad dhakartu al-adilla ala anna ad-da'iyata ila Allah la budda an yashabahu adha a can baya na ambaci cewa mai wa'azi zuwa ga Allah an yusibahu adha babu makawa duk mai wa'azi sai cutarwa ta same shi wannan yayi daidai a shafi na 130 kenan dan haka bari mu dan koma baya a shafi na 30 din mu tuno abubuwan da mun karanto su a baya amma alaƙa da munasaba ce wadda ta dace kwarai da gaske a tsaya a tattauna ainihin waɗannan abubuwa a inda ya kawo inda yake cewa min kauli waraka radiyallahu anhu lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udiya idan ba ku in ba ku manta ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dawo gida cikin firgici da tsoro daga kogon hira yana cewa as-sayyida khadijatul kubra radiyallahu ta'ala anki ya ummana ummul mu'minina khadijatul kubra ya zo yana ce mata zammilu ne zammilu ne ma'ana ku dubi yadda manzon Allah yake addressing khadija yadda yake magana da ita bai ce mata zammilini ba sai ce zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ita kadai ce fa saboda khadija ke kadai gayya ina fata an gane nan da nan khadija ta lullube shi da ya samu natsuwa sai ta ce lafiya ya ce ai aljani na gani duk mun kawo tarihin nan a baya ƙarshe ta ɗauke shi ta kai shi wurin wannan babban malami wanda ya karanta littafan annabawan da har ya iya yaren har ya zo yana rubuta da larabci yana wa'azi yana fassara ya iya jawabi ran nan da aka je sai ya ce mishi a me kake gani sai ya siffanta sai wannan malami ya fassara mai ai wannan mala'ika ne yake zuwa mala'ikan ma wanda annabawa manya-manya irin su Musa kai wannan ka zama babban mutum to bayan da ya gama gaya wa annabi romo da darajar da ya kai gare shi sai kuma ya ce laitani hayyan iz yukhrijuka qauma ina ma a ce ina da rai lokacin da jama'a garin nan za su fitar da kai sai manzo Allah ya ce awa mukhrijiyahu za su fitar da ni kuma shine sai dattijo waraqatu ya ce lam ya'ti rajulun qattu ai ba mutumin da ya zo da bi ma ji'ita bihi irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an yi gaba da shi wa fi riwayatil ukhra a cikin ɗaya riwayar qala waraqa malam waraqatu yace lam ya'ti rajulun bima ji'ita bihi illa uziya babu mutumin da ya zo da irin abin da ka zo da shi sai da aka cutar da shi jama'ar matasa masu da'awa kun ji in dai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo da shi sai an cutar da kai amma in irin na 'yan ciwa-ciwa ne ka zo da shi wannan kan babu matsala za a yi ta aiko da sadaka ne ko ina baka da matsala amma in dai irin na manzan Allah ne shine original shine fantastic shine one in town shine the best of all in dai irin shi ka zo da shi sai an yi gaba da kai sai an cutar da kai sai malam ya ce ya tabayyanu lana amrun muhimmin jiddan to a nan ne fa wani al'amari yake bayyana gare mu mai muhimmanci kwarai wa huwa anna da'iyata ila Allah subhanahu wa ta'ala la budda an yuwajiha an yuwajiha a'da'a a'da'an indama yuzawidu amal ad-da'wa cewa duk mai da'awa a lokacin da yake gwagwarmaya da aikin da'awan nan sai ya yi fama da makiya sai ya fuskance sai sun fuskance shi ka san wannan idan sun ga cewa suna da ƙarfi shine za su fito su yi maka gaba da gaba kamar yadda suka gani suna da ƙarfi a maka idan sai gaba su da ƙarfi fa sai su koma su ne maka makarun laili wan nahar kulle kulle dare da rana wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullahu Allah madaukakin sarki ce ka tuna lokacin da mushrikai arna maguzawa kafirai suke maka makirci su ne maka kulle kulle yaya za su su daure ka ya za su su kore ka ya za su su kashe ka Allah sai sake maimaitawa yace suna ta wannan kulle kulle da makirci Allah madaukakin sarki yana ta kwancewa kaji Allah ne yake maka yakin maimai kai baka sani ba ma'ana kana can kana harkar ka baiwa ma baka ma san ana yi ba amma abin da ake nema da kai shine da'awarka ta zama bi misli ma ita bihi da'awarka ta zama ta yi daidai da irin abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine sirrin gaskiyar da'awar wannan shine sirrin kariyar da da'awar za ta samu wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirina Allah shine yafi kowa iya rugurguza makirci me aya take ce maka kenan su yi ta yin makircin kai kuma kai taiwa Allah aiki Allah zai isar maka inna ka fainaka almustahzi'in Allah ya ce ya isar maka duk waɗannan masu shigantaka masu izgilanci wa kafallahu almu'minina alqital yaƙin gaba ɗaya Allah ya lamunce shi zai maka abin da yake so shine mai qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin kai ta yin aiki kawai kai ta yin aiki ka rabu da su amma in ka sake ka biye musu to ka zama bangaso ka biye musu ka zama sakarai ku fahimci wannan da kyau jama'a wannan darasi yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske domin malam abin da yake cewa matukar mai da'awa yana da'awa jama'a sai an yi mishi makirci yanzu jama'a shekara talatin da biyu su zarban al-ghamidi malamai ne daga jami'ar musulunci shekararsu talatin da biyu ba kudin gwamnatin saudiya ba ne kudinsu ne a cikin aljihunsu suke shekara suna tarawa su za su yi wa kansu kudin jirgi su za su yi wa kansu kuɗin abinci su za su yi wa kansu hatta littattafai da suke zuwa suna rabawa ba gwamnatin saudiya take bayarwa ba su suke komai ba abin da gwamnatin saudiya take musu in baka san wannan ba tun da aka fara daura ba gwamnatin saudiya ce take ɗaukar nauyi ba su malaman ne da kansu suke ɗaukar nauyi saboda su taho su zo su yada addinin musulunci yau shekara talatin da ɗaya ana wannan aiki a jihar kwara aka fara a garin ilori aka zo al'amari ya yadu ya yi ƙarfi ya taho kano wani lokaci aka samu sabo bakin zo yana gwamna malaman shi suka yi mishi fatawa kada ya bari a yi wannan karatu dalilin da yasa aka fara wucewa kenan aka tafi sokoto tafiya ta tafiya aka zo aka fara bauchi aka zo daga bauchi aka zo aka fara maiduguri haka al'amarin ne ya kasance kaga waɗannan mutanen shekara talatin da ɗaya suna zuwa ƙasar nan 1979 ba su taɓa zuwa da mugun abu ba ba su taɓa tayar da hankali ba amma kawai sai ga wani lokaci kamar shekaru biyar bakwai da suka wuce kawai sai aka ce san ba a yarda su shigo ba me yasa sai aka ce kawai an gane 'yan da zaune tsaye ne kai ka duba lack of experience and exposure in our security system in the country babu gogewa babu kwarewa a cikin harkar tsaro mutumin da ya shekara talatin yana wani abu ba a taɓa samun shi da fitina ba shi kenan wai kuma kawai sai a saka shi shi ne asalin mai ta da fitina ko kun fahimta jama'a wallahi al'azim ya kamata jami'o'in ƙasar nan jama'a su gyara syllabus ɗinsu da curriculum ɗinsu ya zama waɗanda suke zuwa suna yin karatu su zama masu fahimta ne da fasaha da basira aiki sannan ya kamata duk wanda za a ɗauka harkar tsaro jama'a ko kurtu ne ya kamata a ɗauke shi in ba in bai da digiri ka a ɗauke shi a gyara digirin kuma digirin ya kasance haka domin cewa suke a degree is for character and learning amma wace irin rashin fasaha ce haka yanzu ka je za ka shiga abuja kana da gemu kai ne abin tuhuma amma duk waɗanda bincike ya kama kaf ba a kama mai gemu ba ba a kama mai doguwar riga ba ba kama mai carbi a hannu ba amma duk wanda ya gani da siffa ta addini shine wai abin tuhuma ka ji rashin fasaha so da haka duk wanda yake son ya barna yanzu shikenan sai ya shiga ta yan gayu sai ya tafi sai a bar shi shi ba a tuhuma shi wanda wannan shine asalin sirrin da yasa suka kasa gano bakin zaren to ire-iren wannan cutarwa ce jama'a wannan fashi ya kai aka ba da dama ɗaliban jami'ar islamiyya su rinka yin daurori su da kansu yanzu ne aka ɗan sassauta mara ba yanzu ne aka ɗan sakan musu mara shine har bana suka samu suka zo amma alheran da mutanen nan suka kawo wa ƙasar nan najeriya daga shekara talatin da ɗaya zuwa yanzu ka tattara ƙungiyoyin addinin ƙasar kaf ɗinsu ba su kawo alheran da waɗannan mutanen suka kawo ba mutanen da in suka zo su suke shawartar ɗalibai kar ku yi fitina ga yadda salaf suke da'awa kar ku yi kaza ku yi ilimi ku rinka zuwa kuna shawartar kaza ku rinka zuwa kuna kaza in an yi kaza kaza kaza kaza amma wai duk ba a gamsu ba a yaba alherin waɗannan mutanen ba wannan duk mun kawo maka ne don ka san duk alherin da kake sai sun cutar da kai dai da'awa kake ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka sannan sai malam ya ce lahiz qawlahu sannan kuma ka tsaya ka lura da maganar da ya ce lam ya'ti rajulun qattu babu wani mutum da ya taba zuwa da dai sai ya ce fala budda min an yuwajiha da'iyata a'da'u fi tariqihi dole ne mai wa'azi sai yayi karo da ainihin makiya a cikin hanyar shi wal adawatu wal iza da ƙiyayya da cutarwa lidda'iya ga mai da'awa da wa'azi ma'alamin min ma'alimi tariqid da'awa suna daga cikin alamomi daga cikin alamomin kan hanya na da'awa abinda ake nufi da ma'alam shine abin da da Hausa galibi in sun so su fasara kai tsaye sai a ce tirken mil ma'ana kana tafiya akan hanya akan titi za ka rinka ganin sai a sa saura kilomita kaza ka je zaria saura kil eh alamomin da ke nuna maka ka kusa isa ko to cutarwa da me da ɓata suna da ƙiyayya da sauransu na daga cikin irin waɗannan alamomin da ke nuna e in har ka ga kana samun su akan hanyarka dalili ne can ka isa ka kusa isa gari kaza ko to kuma nan a wajen wa'azi in kana samun to dalili ne akan kai mai da'awa ne ina fata an gani sai malam yake cewa ya ta'ala Allah madaukakin sarki cewa yake wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka kowanne annabi muka sanya mishi maki daga cikin wasu mutanen banza wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira amma ubangijinka ya isa a matsayin shi na mai shiryawa kuma mataimaki wa yaqulu ta'ala kuma Allah yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni haka kowane annabi sai da muka sanya mishi maki daga cikin ainihin shedanin mutane da aljanu yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura suna ainihin raɗa wa junansu suna bai wa junayensu shawarwari waɗanda suke gani shawarwari kyawawa ne amma Allah ya ce ruɗin junansu suke yi wannan ya je shawarci wannan wannan daga ce je wurin wannan hakimi wannan mai anguwa ya je wurin wancan wancan dan sanda ya je ya samu wancan SS wancan ya je ya samu wancan dan siyasa haka za su rinka baiwa junansu shawara kar ka damu ya kai mai da'awa ya kai mai wa'azi karka damu domin annabawa ma sun yi fama da wannan kuma wannan menene wannan ainihin wato yana zama ƙarin armashi ne ga da'awar amma fa ba zai zama ƙarin armashi ba sai kayi cinikin annabawa din sai in kayi haƙuri din in ba kai haƙuri ba al'amarin zai juye zama maka sharri ina fata an gane to in ba kuma ta ba duk mun karanto waɗannan ainihin maganganun a inda ya zo ya kawo mana daga ainihin shekul islam ibn taymiyyah ya sake kawo mana daga ainihin babban malami a sheikh abdulhamid bin badis sannan ya sake kawowa daga malam usaimin a inda dukkan waɗannan malamai suka tabbatar da cewa lallai dole ne in har kana da'awa ko wa'azi sai an cutar da kai kuma cutarwar duk irin wadda annabawa irin ta za ka yi fama da ita ka kiyaye da kyau domin kuma cutar wannan kamar jarabawa ce wadda allah ke wa kowane musulmi abin da kake tunanin za a iya jarabtar ka akai sai bullo maka ba ta nan ba to hakan aka tashi maka cutarwar inda baka tsammani nan ne abin zai zo saboda haka ka kwana cikin shirin haka to kuma daga cikin abin da yake faruwa kamar yadda nake ƙara maimaitawa matasa waɗanda suke ɗanyu ne waɗanda suke 'yan bana bakwai a cikin fagen da'awa in aka yi mishi wata cutarwa kuma shi kenan sai ya mai da wannan abun mai sai ya mai da wannan abin ya koma ya zama da awashi kullum kuma sai ya ɗauka waɗannan ɗin yanzu sun zama waɗanda kullum zai tawa magana abin da za a ce kafin ai mai wannan cutarwar yaya yake da'awa to ya ci gaba da yin abin shi wato abin da asali ake ta son matasa su gane musamman masu da'awa shine ita da'awar taka ita ce asalin guduma a kansu so duk abin da suka faɗi kai karka waiwayi shi abin amma ci gaba da ita da'awar wadda ita ce ta ja suka faɗi maganar da suka faɗa to ci gaba da wannan da'awar shine rugurguza su mun kawo muku tarihin babban malami abubakar mahmudu bin haka ya zauna bai kula su ba sai da duk suka gaji suka ja baki suka yi shiru kai an taɓa kawo mutumin da a rediyo najeriya kaduna ake sa tafsirin shi da azumi zagin abubakar gumi yake yana tsine mai yana mai kazafi yana ce mishi shege ne dan zina ne dan karuwa ne dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza haka yake magana yadda ka san tsohon keken dinki kawai magana yake yi shekara talatin da ta wuce kai ka je ka je za a baka kasar din a gidan rediyon najeriya kaduna su da kansu ne suka ga cewa kai wannan fa ba kyakkyawan wakilci yake musu ba shine suka janye shi amma malam bai taba kula shi ba amma an kai ne sai ka ce an ce min kaza din da uban nawa a ce ni shege ne a danye ne kai baka bura ba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji to sai mu koma asalin karatun da muke mala yace ashiran darasi na goma fil ardi ala al qaba'il allati kanat tafidu ila makka dangane da yaɗa da'awa da yaɗa musulunci da manzon Allah yake a tsakankanin ƙabilu waɗanda suke kwararowa su taho makka min mukhtalafil biqa daga mabambantan ɓangarori na duniya dalilun ala alamiyyati da'awa dalili ne akan cewa da'awa ta addinin musulunci da'awa ce ta duniya gaba ɗaya eh al'aulama fi da'awa globalization in the field of da'awa da'awa ta musulunci sai Allah maɗaukakin sarki sai ya kafa ta a tsakiya ita ce makka ita ce tsakiyar duniya Allah ya ce raubasi don haka makka ita ce tsakiyar duniya haka abin yake da wahayin Allah haka abin yake da ƙididdiga ƙididdiga geographically mun gaya muku yanzu dukkanin malamai musulmi da kafirai waɗanda suka iya ilimin kimiyya da fasaha sakamakon manya-manyan taurarin ɗan adam da aka sake su sararin samaniya domin a gwada duniyar gaba ɗayanta a san ina ne tsakiya digital compass ne aka yi na faɗa muku da yadda za ku iya gane ne kamar abu ne mai tsokacin da zai iya gano ina ne tsakiya aka harba shi cikin kumbo a holo na faɗi da hausa ne bana cikin tauraron ɗan adam manya-manyan kafirai ne suka tafi da kansu duk yadda suka buga sai su ga wannan abin ya nuna tsakiyar ka'aba tsakiyar ka'aba suka rasa yadda za su yi don haka sai suka zo suka rubuta complete package na report to a science idan theory ya canza ko formula ta canza to duk abin da aka gina a ƙarƙashin shi dole ya canza kama ilimin hadisi daga lokacin da ka ce wani mutumin kirki ne hadisin su sahihi ne ran da ka gano makaryaci ne fa an samu matsala sakamakon wannan bincike da aka gano cewa makka ka'aba ita ce tsakiyar duniya to yanzu ya nuna lissafin agogon gmt da ake cewa ghana da sauran kasashe su ne suka sauka daidai zaren gmt idan ka yi geography to wannan lissafin kuskure ne agogon gmt ya sauka saitin makka ne saitin makka ma saitin kan ka'aba sai darasi ya yi darasi za mu zo mu harba wannan duk kwatancen da muke yi a zo da google apps ka ga ainihin wato yadda gaba ɗaya za a ɗauko hoton duniya a wargaje nan sai ka ga a saki abin da kan shi ya gama kewayawa sai ka ga ya zo daidai inda makka take daidai inda ka'aba take sai mun zo da shi nan mun nuna ka ga su ne da kansu kuma kafiran suka yi wannan abin fa su ne da kansu don haka yanzu bbc voa muryar wane ne da suke cewa daidai da agogon gmt karya suke yi to me hana ba a canza ba shine girman kai saboda suna jin kaskanci a gano yanzu cewa makka ce kenan yanzu fa duk lissafi kuma zai koma makka kenan saboda dama da agogon gmt ne ake lissafi ko handset ka siya sai ka ga an ce in za ka yi saitin agogo sai a ce awa nawa ne kuke sama da GMT ko ƙasa da GMT yanzu mu Najeriya awa ɗaya muke sama da GMT a GMT su fa saboda haka yanzu idan nan karfe takwas to agogon GMT karfe bakwai ne shine kamar ƙasar Ghana kenan to amma agogon GMT na gaskiya shine yanzu mu Najeriya muna awa biyu ne yana sama da mu da awa biyu to daga nan za gane wannan binciken ina faɗin shi bana shakkar duk wani wanda yake da digiri a geography ko physics ko wane ne ya je bincika musulmi ne ko kafiri kuma zai iya samu na dan ƙarin bayani na gaba amma abin da nake so ku gane jama'a wannan yana tabbatar mana da mai alamiyatu da'awa duk abin da ake so ya kai ko ina to sai a sa shi a tsakiya domin aka je gidan biki a ina ake aje kwanan a tsakiya saboda kowa ya kai hannu na ka aje a tsakiya kowa zai samu amma ka aje a bayan wani fa ko gefe saboda haka tunda ana son musuluncin ya kai ko ina sai Allah ya aje shi a tsakiya shine litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi Allahu akbar laqad manna Allahu 'alal mu'minina wallahi Allah ya so mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim da Allah ya turo musu manzo daga cikin su baiwa ce daraja ce manyan kafirai ne masana professors da scientists suka gano wannan amma wallahi abin ya rike musu wuya su fito su faɗa su bayyana wannan abin su yi shelar shi sai sa musulmi suna samun wannan sirrin sai aka yi wani dan kareren agogo wanda duk duniya babu irin shi sai aka ɗora shi akan ka'aba can sama aka yi wani burji dogo duk inda ka shigo maka za ka hange shi to shine agogon da yake tabbas kawai shine ake kira sa'atul haram agogon harami in ana kiran sallah ko analisa kake gani sai ka ga kamera ta haska sai ga an ɗauko shi to kai saitin agogon ka da nan daidai ke da ba ta an gane Allah malaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan don haka da'awa ta addinin musulunci da'awa ce alamiya kai bahaushe kakkarin kajin taka ce haka ba yarabe haka ba nufe haka inyamuri haka ba katsine haka ba fulatani haka ba barbare kada wanda ya rinka jin cewa musuluncin nashi ne ba na wane ba a'a musulunci na kowa ne wa annaha lil alamin ajma'ina kuma wannan kira kira ne na ainihin halittun Allah baki daya mutane da aljanu فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث أثناء العرض على قبائل وفدت من اليمن manzon Allah ya kasance kan zauna yana tattaunawa yana gabatar da addini ga wasu ƙabilu waɗanda suka yi ayari daga ƙasar Yaman wa ukhra wafadat min a'alil jazira da kuma wata ƙabila wadda ita kuma ta yi ayari daga can saman ainihin aljazira wato in aka ce kamar yanzu a nan sai ka ce kamar daga Sokoto kamar daga Maiduguri waɗanda suka zo daga can nesa sama kenan ina fata an gane wa mimman kana mujawiran lil furs hakanan kuma waɗanda suke makwabtaka da ƙasar farisa su ma in sun taho annabi yana zama da su yana gaya musu addinin musulunci aw mujawiran lirru ko kuma waɗanda suke makwabtaka da rumawa turawa duk annabi sallallahu alaihi sallama yana zama da su wa kana ya'ridu alaihim da'awatahu yana gabatar musu da da'awar shi fi waqtin mubakkar fi waqtin mubakkir a lokaci ma'ana tun da dumi-dumin musulunci tun da wuri min tarihin da'awa a cikin tarihin da'awar addinin musulunci manzon Allah bai tsaya wurin larabawa kadai ko wurin mutanen makka ba shi yasa kamar yadda muke faɗi jama'a wannan addini namu musulunci da mu hausawa da fulani da bare-bari da nufawa muka zo muka tsibbace a arewa ya zama da harshen hausa ne kadai ake abubuwan da ake yi ma'ana kenan fa ana hausantar da addinin kenan to ba nan ba daga lokacin da kuma aka fara tunanin wani wanda ba haushe ba ma in yi addinin Allah bai karba ba to al'amari ya lalace ya zama maguzanci kuma saboda haka dole ne mu fahimta tun da ɗimi-ɗimi tun da tarihin farko manzo Allah yake gabatar da addinin ga sauran kabilu da sauran al'ummomi wa hadha burhanun jaliyun ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kana mursalan ila nasi jami'an wannan dalili ne da ke nuna cewa shi manzon Allah dan aikin Allah ne zuwa ga mutane gaba daya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka faɗa wa jama'a ka ce ya ku mutane ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku gaba daya wannan ita ce aya ta 158 a cikin suratul a'raf kaji da kanshi ya faɗa ya ku jama'a Allah ya aiko ni gaba daya zuwa gare ku don haka ya je wurin aljanu ya yi wa'azi sa aiko da wa'azi a zo a yi musu wa'azi ya je wurin mutane iri daban-daban shine wajibi ne jama'a a nan arewa dinnan da muke ganin cewa mu ne mu ne har aka wayi gari wasu a kudancin sun yadda mu ne mu ne mu zama muna da wani shiri din da za mu nuna musu eh addinin na kowa da kowa ne amma wallahi jama'a yanzu an samu wasu ɓangarori waɗanda tun zamanin ɗan fodiyo suke addinin musulunci ko kafin nan ma yanzu ridda suke daga ɓangarorin jihohin kogi da jihohin edo a dan kuma ba saboda mai wani an musuluntar da shi tun zamanin sardauna ya kwanta ya rasu ya bar 'ya'ya a addinin musulunci ana ƙin shi a ƙauyen ana ƙin 'ya'yan don haka ƙarshen lokaci ba yadda suka iya dole ne sai su koma sai su ridda idan kuma suka yi riddan fa jama'a ni na halarci irin waɗannan cocinan na gani a cikin jihar Edo a garin Auci wani ya yi ridda aka zo aka aje kujera aka zaunar da shi aka ce look at you fool everybody say fool duka coci aka ce fool wawa a ce to yanzu me ka zo yanzu yanzu sun kasa haɗa maka sadaka ne shine ka zo nan yanzu wa'al to shi kenan tunda annabi isa shi ne yake zai karɓe ka haleluya sai kuma aka ɗan yi tafi bayan an gama kyare shi an yi haka ne don me a kashe mai gwiwa ya san cewa ba ba wai fa sai da shi ba ko ya yi zaman shi a musuluncin oho kuma suna son su nuna mai meye in ka musulunta ba sadaka ake tara ba kan sun kasa tara ma sadakan ne shine ka dawo a yi mishi yeho a yi kafi a yi mai bado haka za a ajiye kujera a gaban coci sannan a ce tashi ya tsallaka ya shiga cikin jama'a can ya zauna a baya idan da wani da ke sha'awar ya musulunta kun ga sai a nuna mishi to kaga dai ga wani ya musulunta ya je ba abin da ya ci sai wahala shi yasa bana ajandar da su zarban suka zo da ita ita ce in har akwai wanda ya musulunta saurayi ne ya zama secondary school abin da suka ce kai tsaye a tura shi madina kawai automatically yana da admission yasa shekaran jiya abin da suka aiko cewa in har ma wani zai iya samu nan wannan hira ce muka yi da shawara da abokanmu wani zai iya samun indijin ma daga kudu shi kenan ya ce shi ekwere ne daga jihar rivers ko shi kalaba ne ko ibibiyo daga wari ko delta ko ina ne mana in dai har akwai wanda ya musulunta ya gama secondary school kai tsaye in aka karbi takaddun shi da komai da komai ana tura wasu zarban shi kenan automatically za a ba shi admission suka ce saboda duk abin da ya kamata jami'ar musulunci da ke madina ta yi wa 'yan arewa ta yi musu shekara fiye da talatin suka ce duk abin da ya kamata a yi wa yarabawa an yi musu shekara fiye da arba'in yarabawa su suka fara zuwa jami'ar islamiyya a najeriya su suka fara zuwa jami'ar ummul qura a najeriya su suka fara zuwa jami'ar azhar sai suka ce yanzu abin da ya dame su su ne yan south south da yan south east waɗannan yan niger delta da waɗannan ainihin inyamurai don haka in kai ka san cewa daga can bangaren kake ka gama secondary school tafi ka je ka samo indijin ka zo kai tsaye za a tura wa zarban a ba masu tafiya aikin hajji a buga mishi waya ga wani nan in kana da wani suna ma da za a hada a ƙarshe don su tabbatar ba ku daɗe a musuluncin ba a ganka abdulkarim musa ogoja eh shine mana eh ina gaya muku wannan shine abin da yau bai wuce sati biyu ko sati uku suka bar ƙasar ba abin da suka ce kenan suka ce me fa'ida ku yan arewa a ci gaba da baku jami'ar islamiyya me ba ku da shi duk malamin da ke jami'ar islamiyya akwai shi cikin ku abin da jami'ar islamiyya ta sa rai shine zuwa yanzu kuma kun gina kuna yin duk abin da ake a can shi kenan yoyon shi yarinya za ta shekara talatin kuma har yanzu uwarta tana sa mata nafkin ko ko jama'a ai ko siket bai kamata a sai a ce wata ta sa mata badallin napkin shi da jama'a har bayan shekara talatin aka zo baya daura sai ga yan arewa sun tafi me yasa ba ku da jami'a ta musulunci ne ai ya kamata a ce kun gina ya kamata a ce kun yi kaza ya kamata a ce kun yi kaza gaddafi nan ya zo jama'a ya kawo program yau shekara ashirin da suka wuce da ɗaya ni ina daga cikin graduate na program din watanni goma sha takwas ne digiri na biyu ma'ana masters arabic and islamic studies a jami'ar bayero kyauta za ka je ka registration gaddafi ne ba da wannan damar lokacin kuma wai ashe ya zo ya sampling ya ga yaya abin zai yiwu ga 'yan najeriya aka yi da aka yi shine sai ya ce a zo a saman mishi fili a lokacin ya zo najeriya nan gaddafi da jami'an tsaron shi 'yan mata in ba ku manta ba mu abin a saman mashi fili ce zai gina wa 'yan najeriya jami'an musulunci a kano amma bahaushe ya iya bada jawabi ce mun sababbin musulunta ne bai hana ya tafi can yayi a ƙasar su mana amma program ɗin wata goma sha takwas jama'a ni a lokacin na yi wannan program ɗin masters ne arabic and islamic studies aka ari jami'ar bayero aka yi me ake bukata abin da ake bukata shine an gwada sai aka ga eh to shikenan sai aka ce za a zo zai gina jami'a haka aka sake tahowa nan oic ƙungiyar musulmi a nan hanyar itn ɗin da nan hanyar samu aka ce za a yi jami'a manyan mu suka ce a ba a so to don haka muna da profesa muna da dokta muna da duk abin da jami'ar islamiyya take da shi amma babu makaranta da haka sai ka ji wani ya je ya yi karatun shi ya yi karatu har digiri uku sai zo ya kare a wata makarantar islamiyya karshen wata sai a kawo dubu bakwai a bashi a karama kallahu sai a haƙuri da mu saboda nan ba bandi da bane kaza kaza kaza kaza shikenan ko ashana ba zai sai mishi irin wanda yake kyasa gas a madina ba kwana biyu sai ga kwankwason shi na tsukiya kamar jangwala gwada shi ne sai don shi hajaran majaran ba za ku yi mamaki ba tafiya suke Habuja suna kafa kamfanoni na zirga-zirga alhazai kawai dan nan ne za su dan samu mutum ya yi digiri uku kan shi kamar zai fashe da karatu amma ya zo babu jami'a in ya zo nan waɗannan su ne mai hasada waɗannan su ne mai hasada abin da jami'ar islamiyya ta ɗauka shine samar da malamai ya fi samar da makaranta wai shine ta samar muku da malamai shekara talatin ana da mai PhD akan Qur'ani akwai mai PhD akan tafsiri akan aqida akan hadisi akan fiqh akan shari'a akan tarihi akan lugar larabci komai ana da su suna nan zankama a cikin Najeriya ka bugo tun daga garin Ibadan har zuwa garin Maiduguri ba irin malamin da babu ba irin mai digirin da babu to gina jami'ar shine me jami'ar islamiyya fa ba wani gini ne na musamman ba kaka dauka wani gini ne na musamman a structure gine-ginen ko kamar wannan namu bai kai ba ordinary gine-gine ne kawai ordinary gine-gine ne saboda haka jama'ar musulmi gaskiyar lamari ina faɗin wannan ne mai yiwa Allah ya azarta wani daga cikin ku wata rana mai yiwa wata rana Allah ya ɗauki mulki ya danka a hannun wani daga cikin ku waɗannan jami'o'i da aka ce wai za a yi a yanzu a kowace jiha ku sa ido ku ga wai shin an iya gudanar da jami'o'in da ake da su yanzu tukuna balle a ce kowace jiha wai za a yi mata federal university what is the wisdom behind that a ce kowace jiha za a yi mata jami'a ta kimiyya a yi jami'ar gwamnatin tarayya waɗanda suke ƙasa a yanzu an kasa gudanar da su ana tafiyar langa kuma za a zo a ƙaro su ana cikin hakan mulki ya ƙare ba a gama ba wani ya zo sai ce ya soke abin shikenan sai a ce an mai da wurin wurin ɗaura shanu wani kuma sai ce za a rinka yi wa shanu allura a wuraren shikenan haka ake yi ai to Allah ya saka da alheri wannan taron ne ai sai a sa ido a gani ini zai yi insha Allah Allah ya sa yi mu fata muke yi ai ai fata ake yi ai a wurin wannan haflar ce a wurin wannan yaya ɗaliban ne a wurin yaya ɗaliban ne in yayan haka muke so ai ai da ma mu ma so muke ƙasar mu ta ci gaba Allah madaukakin sarki ya taimaka idan kana kallon tashar da suke kira Islam akan ainihin DSTV tasha ce ta talabijin da ke Ingila ta musulunci da turanci suke abubuwa ɗaliban da suka fito daga jami'ar islamiyya ne a ingila za su je sai su samu wuri sai su gyara shi kawai sai su ce sun mai da wannan wurin jami'a suna ba da digiri kaza suna ba da digiri kaza amma abubuwan suna faruwa ne dole ne masu kuɗi su haɗa hannu da malamai na fata an gane masu mulki su haɗa hannu da malamai amma kowane mai kuɗi so yake shi kawai malaman su mai aiki kowane mai mulki so yake shi malaman kawai su mai aiki su biya mai bukata amma shi ne ba wai musuluncin ne yake so zai yi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sau da haka jama'a kun ji don haka jama'a wancan kalubale ne fa duk wanda ya san sabon musulunta ne shi ya je ya fito stat din takardun shi gobe ya kawo mana takardar ka ta secondary da takardar haihuwarka da takardar indijin ɗinka wanda za ta nuna daga jihar da ka fito ya zama kuma jihar nan ba ɗaya daga cikin jihohin arewa ba ne banda kogi banda kwara banda kano banda katsina banda sokoto banda niger sau da wannan tun zamanin dan hudu kuke cin albarkar musulunci ba ku tsina wa dan hoje komai ba balle musulunci sai dai Allah ya saka da alheri ana takabbara kullum an taru a masallaci eh a dan jihar Oyo jihar Oyo tana daga cikin jihohin da suka yi declaring cewa ba za su abin nan ba jihar Oyo professors nawa ake da su daga daga jami'ar Islamiyya yo akwai waɗanda suka fi ma jihar oyo cin moriyar jami'ar islamiyya yau shekara goma sha biyu ko sha uku da ta wuce muna zaune da zarban a ofis ɗin shi a madina wani ainihin ya shigo malami ne gashi nan in za ka tafi in za ka tafi lagos ga ga makarantar shi nan a hannun dama garin ibadan ga ta nan a bakin hanya bakin express in ka fita garin ibadan babban malami ne ya shigo ya zo da ya zo ya larabci ya larabci ya abin nan ya mishi kirari ya wa zarban zarban yana jin daɗi yana dan gyaggyara wannan kallabin nashi yana dan shan gahawa haka ya yaba mishi ya tara mishi ƙasa sai ce to mutane na sun gode bayan godiya kuma ga wasu yara nan a waje iyayensa sun dan har hada kuɗi dai an sake kawo su a dai ya haƙuri da mu sai zarban ya dan limshe ya ce masha Allah masha Allah ai ku mutane to an dade abin da ake so shine daga jihar Rivers daga jihar cross rivers daga jihar edo daga jihar ondo can inda bakaken maguzawa suke wanda kafin dan hojo ya shiga wurin turawa sun zo sun bata al'amari daga ire-iren nan ake amma duk najeriya akwai inda ake da masu digirin musulunci da harshen larabci kuna jin irin garin oyo irin jihar oyo da jihar lagos babu abin da yake faruwa shine masu kuɗin ne ba su gina musu makarantun da suka dace da su ba shi yasa in ka dawo sai zama ba inda za ka yi aiki aikin ka ya bayyana ka je ka yi digiri akan ainihin shari'ar musulunci a jami'ar islamiyya da ke madina ka zo an jefa ka sakandare kana koyar da muhammad hijab da bashir sambo wannan islamic studies translation da transliteration alhakuma takasar shikenan shekara talatin bakin ka na wari Allah ya saka da alheri amma what impact an gane ya kamata kowaɗanne mutane suka karatu ya zama akwai inda za su dawo su yi aiki aikinsu ya bayyana na fata an gane menene yasa suke inkarin da ni da irina mun yi karatu yau dan ba za su yi inkari ba ko ka je kawo karatun ka zo ka kare a masallaci a gindin kasuwar mu ya tsofaffin rumfuna ina karatun zai bayyana me za ka iya yi ba abin da za ka iya yi don duk irin tunanin da za ka kawo gaba ɗayan tunanin su baya tafiya tare da wannan ko kun fahimta jama'a amma ka tafi ƙasa irin uganda sai ka ga suna da yaro ya je ya yi karatu ko guinea conakry a guinea conakry jama'a ƙasar guinea conakry gari ne na fulani da sauransu yara ne suka zo a gaban darul tauhidi muka haɗu da su suka ce su an turo su aikin hajji ne suna son su samu jami'ar islamiyya gashi suna fama da matsaloli kaza kaza kaza ana ganin in sun zo sun yi karatu sai na kira wani abu ya haya asalin shi baka tsine ne mutumin garin funto amma har iyayen shi a makka aka haife shine wakilin jami'ar islamiyya da ke ainihin abin nan makka na ce ga wasu yara irin waɗanda kuke nema a samu a taimaka musu tun sun yi karatu da suka koma garin su suna can an bude musu manya-manyan makarantu karatun da suka yana bayyana amma sai mutum ya je yi digiri biyu ko digiri uku sai a zo kuma sai a cusa shi a irin waɗannan islamiyoyi namu su islamiyoyin a gajiye malaman a gajiye kai kuma ka zo a galabaita ka amma ba ku ganin a sakkwata umarin kwabo wannan mutumin ba fara ya ɗauki dankareriyar makaranta ba malam mansur da duk karatun a falon shi ake yi ba shi wannan makarantar shine yanzu ka je ka ga yadda da'awar take haɓaka su dole ne ku tashi ku yi aiki aiki ne ake bukata a yi ka duba babban malami profesa irin ibrahim jalo shekara talatin da ta wuce da wani abu ibrahim jalo ya rubuta littafi yana nan na saka shi akan kwamfuta akan maganar kiran sallah da tasmi'i ma'ana digiri uku yake da shi yanzu a bangaren shari'ar addinin musulunci amma yanzu ba makaranta a jalin wace makaranta sai tafi college of education yana so ya yana so ya karantar sai provost din yana ganin wannan ya shigo nan ai ya zama mana matsala gobe kuma shi za a ce shine shugaban makaranta ya rasa yadda zai shikenan shine yau ana wa'azin kasa ya je in ana yi nan shikenan dai haka to wa'azin kasa ba ka bukata wani abin kai ma ka saurari kasa da zaka iya wa'azin kasa na fata an gane madadin a ce kamar shi yanzu ya dawo sai a ce vice chancellor ne na wata jami'ar musulunci da ke north east bauchi taraba gombe adamawa yobe da sauransu shi ma yana graduating wasu ana ƙara turawa amma sai zama gashi nan ka je maiduguri sai ka gan su ga sunan jibge a imam malik suke karantawa makarantun islamiyya ne amma ala ramma ne ya haddace qur'ani da kira'a bakwai riwaya goma sha hudu amma ya koma an bashi Allah ya saka da alheri fa ba mugun abu ne yana karantar da inna atayna kal kautsar wa alaikum na eh wai gwamnati ta yi eh ni abin da nake gani ai a zuwa yanzu an samu waɗanda ke da kyakkyawar aƙida da kyakkyawan tunani Allah ya azarta su da kuɗi ko ko har yanzu dai ahlus sunna ba su da kuɗi akwai sannan barin gaya muku gina jami'a ɗin nan fa yana buƙatar ne a haɗa hannu kawai na wasu 'yan mutane kaɗan waɗanda za su yunƙura na fata an gane waɗannan jami'o'i da kake jin labarinsu a malaysia fa ba su kai girman wannan ginin da muke yi ba a yanzu ma'ana wannan ginin da muke yanzu ya fi girman da yawa daga jami'o'in da kake jin labari a malaysia a nan najeriya ne suka zo suka kafa sharadi ba za ka gina jami'a ba sai in fili ya kai hekta kaza sai in ya kai kaza sai in ya kai kaza sai in ya kai kaza wannan jami'o'i ne na gargajiya irin a biyu waɗanda ɗiban sardauna ne eh a ce za a gina jami'a eh nan a ce faculty ne kaza can faculty ne kaza haka ya kamata so ni abin da nake cewa mu da ke zaune a wurin nan mu daina tunanin wane da wane mu daina hangen su wane mu ɗauka mu ɗin nan me za mu iya yi abin da ya kamata kenan ba haka da waɗannan suna nan zankama da kuɗi akwai mutane ɗaiɗaiku da za su iya gina jami'o'i guda akwai lokacin da muka yi wannan abin yau shekara wajen takwas da ta wuce muka ce a cikin garin jimeta kawai ba yola ba ba a shiga yola ba a jimeta ta yola kawai akwai mutum goma sha takwas kowane ɗaya zai iya gina jami'a muka ce jimeta kama a ce a sabon garin zaria kawai ba a shiga cikin garin zaria ba akwai mutum goma sha takwas waɗanda kowane ɗayansu zai iya gina jami'a shi kaɗai Allah madaukakin sarki ya taimaka muna faɗin waɗannan ne kamar yadda malamin Imam al-Bukhari Ali ibn Abdullah ibn al-Madini yakan ce law istaqbaltu min amri mastadbartu la fa'altu kaza wa kaza da Allah zai raya ni zuwa lokaci kaza da nayi kaza sai ya zama faɗin maganar da ya zama alheri sai bai rayu zuwa wannan lokaci ba sai Allah ya sa cikin almajiran shi su Imam al-Bukhari suka tashi suka yi irin wannan abu to muna faɗin waɗannan abubuwan ne dan jama'a su san me ya kamata ne a yi a shi nan yanzu benin city akwai jami'a igbinedium university ga su nan da yawa da yanzu private universities ga su nan sun cika kudancin kasar nan na ma abin da za mu tashi mu ce ai fake ne ai kaza ne ai kaza ne to kuma ku yi fake din mana wasu su ba ku shawara yadda za ku gyara abubuwan kana tafiya NUC ga su nan yanzu a maitama Abuja kana zuwa sai su baka ainihin ka'idojin kafa jami'a a rubuce sai ku zo ku kira taro ku fara tunanin ya za a yi amma dai malaman ba su ne matsala ba waɗannan jami'o'in da kake ji a malaysia fa kashi saba'in bisa ɗari na malaman su daga ebiyu daga sokoto daga dan fodio daga ina ne yake ɗiban su ɗaliban kuma kashi casa'in bisa ɗari yan najeriya ne to me ya faru ke ɗaliban namu ne malaman namu ne ginin ne kawai ba namu ba me yasa ba mu ginin batu ka je ka gani ka tafi malaysia sai ka ce kana kano ne yaran mu za ka yi ta gani su ne ɗaliban a garin sannan lakcarorin su waye za ka da su malamai ne na nan to me kawai a can ashe ginin ne to me yasa ba za mu yi irin waɗannan gine-ginen ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka gashi nan ainihin yake cewa wa qawluhu ta'ala haka maganar Allah da yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kar ku manta muna nuna cewa addinin musulunci addini ne na duk duniya Allah ya ce wa manzon shi ban aiko ka ba sai dan ka zama rahama da tausayi da alheri ga dukkanin halittu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙƙan manzon Allah ya zama rahama ga dukkanin halittu baki daya kowa sai da ya ci albarkacin wannan rahama da Allah madaukakin sarki ya turo ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wasu ƙere-ƙere duk wata kimiyya da fasaha duk wata fitila mai haske da kake gani duk wani iya condition duk wata mota duk wani jirgin sama duk wannan sakamakon rahama ce da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fasaha mafi gudu da dan adam yake hawa as a means of transportation shine keken doki keken doki shine na'ura mafi gudu kafin Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma da alqur'ani yazo aka karanta aka ga cewa ai gashi Allah yana cewa wal khayla wal hamira wal bighala litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna daga nan theory ya samu dama shawara ita ce aiki tunani shine ke kawo alheri sai Allah ya nuna cewa to ai za a iya samar da fiye da haka nan da nan sai ga abubuwa sun fara fitowa malaman musulunci suka zage wannan ya tashi sai da ya kirkiro jirgin sama limami ne na juma'a a masallacin garin andalus shi ya fara kirkiro jirgin sama aka karabu da wannan tarihi da suke gaya maka na ƙarya dan sakandare suna ce maka wai wani shaidani mai suna wai obule and wilba wai wasu tagwaye ne wai suka fara kirkiro jirgin sama shekara ɗari biyar da ta wuce limamin garin andalus limamin juma'a shine ya karanta ayoyi na alqur'ani Allah yana cewa awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman mutane ba sa ganin tsuntsaye ne suna fitirwa sama da su suna tashi in suka tashi suka tashi sai su kale fukafukan su sai ce ai ba mai rike sa sai sai Allah mai rahama sai liman ya ce to Allah ya rike tsuntsu balle ni liman ni ma zan tashi ka ji yadda shawara take daga qur'ani ne abin sai liman sai ya kamo tsuntsu sai ya zo sai ya zuba fuka-fukan shi haka ya baza su sai ga yadda abin yake sai ya zana kaji theory of engineering kenan a fara designing sai ya tsara da ya zana ya tabbatar da duk yadda fuka-fukan suke sai liman sai ya je ya samo kaba kaba da ka sani ganyen kaba zarbar dabino ya feke ta sai ta zama ita ce matsayin gashin sannan wannan dogon abu da in ka zaro fuffuke ko wani abu kake ganin shi a jikin gashi wanda gashin ke rike da shi wanda yake rike da a jikin gashi sai liman sai ya ga in aka sa ice ya yi nauyi sai ya samo kwangwala gwangwala da ka sani sai ya feke ta kaga bata da nauyi sai ya bi sai ya daddasa wannan ainihin zarbar dabino ya shirya fuffuke tsaf sannan sai ya koma sai ya nazarin yaya halittar cikin tsuntsu take duk ya zauna ya har hada waɗannan abubuwa wannan theory ne a cikin injiniyarin haka ake yi shikenan alhamdulillah liman ya hada fuka-fukai tsaf daidai da girman shi tunda shi liman ne wancan ko tsuntsu ne liman ya taka ya hau manara aka je almajirai suka ɗaɗɗaura mishi to kaga yanzu maganar rawani da alkyabba dole liman ya haƙura shikenan sai liman ya bismillahi majara hawa mursaha kenan sai ya sako fiyu liman ya tashi liman ya tashi ya kewaye gari kowa ya gan shi sannan ya sauka sai ya zauna ya rubutu akan haka haka haka suka yi the history of the islamic scientist haka suka yi ta discovering waɗannan abubuwan a cikin alkur'ani biology ne physics ne wane ne geography duka komai theories din ga sunan a ciki qur'ani ya gama faɗi to dama ai haka ake so haka fasaha take makeri in ya ga an yo kaza sai ya ɗauka sai duba sai duba sai ce to shi kuma sai zo ya ƙara tashi fasahar a jiki ba kuna da wata fitila da kuke cewa makarfi ya gaza ne kowa ce ce ba to ya aka ta samu ba hikima ba ce ba fasaha ba ce haka al'amari yake jama'a duk daga musulunci ne to duk wannan yake nuna mana albarka ce ta alherin da manzon Allah ya zo da shi kafin manzon Allah ya zo da duk waɗannan alherai duniya a cikin duhu ake a cikin jahilci a cikin tarihi kuma bature shine ba gidaje kusan wannan tarihin bature shine dan ƙauye don haka har ƙur'ani ya gama sauka sai dai kaji ana rabbul mashriqi wal maghribi saboda turai a lokacin tana cikin dark age haka ake cewa tana cikin duhun jahilci bature a cikin dutse yake rayuwa da kargo da sabara yana ɗaura fata a kwankwaso da ya ji motsin wani karfe sai shiga dutse ya ɓoye ba gidaje ne har sai da musulmi suka kafa daula ta musulunci ta shekara ɗari biyar a tsakanin andalus da ishbiliya ita ce present day spain ka karanta the history of the islamic spain littafi ne the history of the islamic spain sai da aka shekara ɗari biyar ana musulunci a wannan wurin bature yana can in ya tashi lissafi lissafi yake irin na tsohuwa mai sai da gyada sai haɗa duwatsu nan sai ce ɗaya biyu uku sai ya dubi to nan uku ne nan hudu ne sai ce to bakwai haka bature yake duk abin da ya hada lissafi kuma lissafin sai yana rikice mai saboda babu zero sai da musulmi suka shekara ɗari biyar a physics da chemistry da mathematics da statistics suna amfani da zero bature kuma bai san zero ba kuma in babu zero lissafi baya yiwuwa sannan bature ya zo ya san menene zero amma ba mai musu hassada gaskiya daga baya sun kwaikwayi wannan ilimin a wurinmu amma sun zo sun haɓaka shi shi yasa ya waye gari ya zama western knowledge westernization din ba wai su ne inventors ba ba su suka kirkiro ba me suka yi sun haɓaka ne kuma al'umma ma aka kwanta ana ta bacci to amma ina son nuna mana ne abin namu ne kuma wannan rahamar duk ta zo ne albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba a samu zero ba da lissafi bai yiwu ba wannan lasifikar da ke magana da wannan amplifier ba babu zero da ba za ta yi aiki ba sannan da kake jin tarran gaɗaɗau to zero biyu ne zuwa sama da zero kuma ya tsaya a daya da tuna ana nan analog shi yasa tarho na da kake jin shi yake mushu mushu yanzu sai ka jin kana magana da mutum kamar a bayan ɗakin ka yake duk albarkar zero ce kuma ba a samu zero ba sai a ƙur'ani saboda haka zero babban lissafi ne shi yasa kaga kwamfuta gaba ɗaya bata san wani yare ba daga zero sai one shine yaranta a ko a'a Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu aiko ka ba sai ka zama tausayi da jin kai ga ainihin halittu wa in da'a mudda'in khususiyati risalatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-arab ko da kuwa an samu wani yayi ƙarya da da'awar cewa saƙon manzon Allah kadai ya keɓanci larabawa ne amma Allah dai ya ce ya aiko shi ne don duk duniya gaba ɗaya kuma a aikace mun ga haka shine kowa yana da wakilci a majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai bakar fata akwai wasu daga ƙasar turai akwai wasu daga ko ina ba inda ba a zo ba a cikin larabawa ma babu irin ƙabilun da babu sannan a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai da take bayahudiya ce safiya bayahudiya ce juwairiya bayahudiya ce cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga abdullahi ibn salamin bayahude ne ga tamimin dari ga abu huraira kiristoci ne amma duk suka zo aka tafi da su to haka addinin a yanzu ma zai ci gaba da tafiya kowa ya bar hayaniya da kacau-kacau da yake yi ya dawo bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu akbar faqad i'tarafa bi nubuwwatihi malam yake cewa ko da wani zai yi ainihin wato furci da cewa wai da awar annabi ta larabawa ce kadai to abin da zamu ce alhamdulillah domin yayi furci dai da annabtar ko tunda yace annabi ne amma na larabawa to an taka matakalar farko shine ya yarda dai annabin ne kaga da mu da shi yanzu ba jayayya amma inda jayayyar take shine mu mun ce shi annabin duk duniya ne shi kuma wancan mai ƙarya ya ce annabin larabawa ne kadai ko kun fahimta jama'a to tunda da ya yadda shine ce faqad i'tarafa bi nubuwwatihi to ya yadda da annabta tashi wal kadhibu mumtani'un 'ala al-anbiya ittifaqa Allah ya ce to sai mu ce ai kuma ƙarya a bace da ba ta yiwa ga annabawa duk malamai sun haɗu akan haka tun da ka yarda annabi ne to to shikenan annabawa ba sa ƙarya me ake so a ce ya yarda cewa annabi ne amma sai dai yana cewa annabin larabawa to amma shi annabin fa shi ya ce shi annabin duk duniya ne to da wannan sai ya zama kenan yadda shi da cewa annabin larabawa ne ta hukunta dole ya yadda da cewa annabin duk duniya ne saboda shi annabin ya ce shi annabin duk duniya ne kuma annabawa ba sa ƙarya jama'ar musulmi wannan shine karshen darasin da malam ya mana dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bangaren da ya shafi tallan addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi jama'a yau a ƙasar Ghana akwai waɗanda suke Hausawa ne masu ɗimbin yawa sannan akwai waɗanda suke wasu yarurruka ne da ƙabilu da yawa amma suna jin harshen Hausa ashe wajibi ne a je ana da'awa haka a yankin ƙasashen nan tamu na ainihin Afirka ta yamma akwai masu jin Hausa da yawa akwai masu jin Fulatanci da yawa wajibi ne a je a yada saƙon yankin afirka ta yamma da wahala ka je wata ƙasa wadda baka samu masu jin hausa ko kuma masu jin fulatanci ba to lallai in dai mun yadda cewa akwai alamiyatu da'awa addinin na kowa da kowa ne to alal aqal dole ne a je a yada amma ni abin da nake cewa kullum al'umma su rinka duba muhimmancin ku ɗibo 'ya'yan mabambantan mutane ku karantar da su su koma garurukansu shine abin da muke faɗi ɗazu jami'ar islamiyya take yi daga kowace ƙasa a je a ɗibo maka ɗibo a zo a karantar da su sannan a dawo da su garurukansu jama'ar musulmi da wannan za mu saurara insha Allahu ta'ala a wannan darasi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk